به بلسان عربي مبين والصلاة والسلام على من نزل إليه الروح الأمين بكلام رب العالمين نبينا محمد إمام المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله المطهرين وصحبه المكرمين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي اصطفاه وجعله سيد ولد آدم أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مرساكي سادوا وانا مجلسي نفسر القرآن من جرما وانا مسلاسي من البركة مسلاسي اندمي Islamic Trust a nan garin Maiduguri yau muna yammacin Alhamis sha bakwai ga watan Ramadan shekara dubu ne da ɗari hudu da arba'in da biyu bayan hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya dace da ashirin da tara ga watan hudu shekara dubu biyu da ashirin da daya miladiya. Allah muke roƙo ya mana tofiki ya mana dace. Muna cikin suratul Anfal jiya mun tsaya a ƙarshen ayata ko mun karanta aya ta dari da talatin da ɗaya ba mu bayani a kai ba za mu sake karanta ayar faɗin Allah subhanahu wa ta'ala wa idza tutla alaihim ayatuna qalu qad sami'na law nasha'u la qulna mithla hadha
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا تتلى عليهم آياتنا سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمر علينا فأمطر علينا حجارة من السماء أو بعذاب أليم نعم الله تعالى كسوى وإذا تتلى عليهم آياتنا idan ana karanta musu ayoyinmu ƙaru su ce kada sami'na hakika mun ji launa sha'u inda mun ga dama da kulna mithla hada mu ma da mun faɗi irin wannan alkur'ani in hada wannan alkur'anin ba komai ba ne illa a satirul awwalin illa kawai tatsuniyoyin mutanen da wannan yana daga cikin wato kafirci na kafirin makka wa idza tutla alaihim ayatuna idan ana karanta musu ayoyinmu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta musu ayoyin alkur'ani ko sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su karanta musu ayoyin alqur'ani ba sa imani da alqur'ani qalu sai su ce kad sami'na mun ji mabiyawa malaman tafsiri suke cewa mai faɗa wannan shine an-nadhr ibn harith ibn al-harith ake cewa yana zuwa kasashen irin su farisa ya ya samo labaran mutanen da idan ya zo garin makka annabi sallallahu alaihi wasallam in ya karanta alqur'ani shi ma sai tara jama'a yana ba su labarai yana cewa shi ma annabi muhammadu ai labaran mutanen da yake bayarwa ni ma irin labaran da yake bayarwa gashi ina ba ku labarai saboda haka ni da shi duk ɗaya ne haka malaman tafsiri suke cewa to in shi kadai ne yake faɗin wannan to ya aka yi Allah ta'ala yake cewa wa in qalu wa idza tutla alaihim ayatuna qalu suna cewa in mutum ɗaya ne ya faɗa malamai suka ce saboda ko mutum ɗaya ne ya faɗa wannan nan amma shi shugaba ne ana bin sa in ya faɗa jama'a za su bi shi su faɗi abin da ya faɗa ko kuma dan sun yarda da abin da yake musu to shine Allah ta'ala ya dangana wannan kaulan wannan zance zuwa gare su gaba ɗaya wa idqa wa idza tutla alaihim ayatuna qalu sajaqad sami'na munji ba wai mun ji kawai ba mun ji mun fahimci abin da Qur'anin ya kunsa saboda haka launa sha'u inda mun ga dama in mun so la qulna da mun faɗa da mun kawo da mun kirkiri misla hadal qur'an مثل هذا إلو أن القرآن وأن القرآن إذا كذو كنت كرن تامنا آية القرآن كانت سوى الله يتي أن كذا أبو تعالى أسني كذا وأن بي إيماني بقى كذا in mun ga dama to mu ma za mu faɗi wannan din malamai suka ce wannan wahaza ghayatun fil mukabarati wal inat wanda an kai an kure wajen girman kai da kuma wato taurin kai da kafircewa Allah subhanahu wa ta'ala to wannan suna nuna cewa wato sun ma fi ƙarfin alkur'ani inda sun ga dama za su kawo irin wannan qur'ani amma ba su ga dama ba saboda haka a ganin su Qur'anin bai ma kai har su yi yunkurin kawo irinsa ba, wannan gaya ce sun ƙure wajen kafirci, da wannan suke yaudaran kawunansu kuma suke yaudaran mabiyansu. Launa sha'o inda man ga dama, la kunna mit da haza da mun faɗi irin wani alkur'ani mun ma mun kawo irin ayoyi da kake karanta mana. In haza wannan Qur'anin da kuke karanta mana ba komai bane illa asatirul awwalin face ta tsuniyoyin mutanen da asatir jam'u usura usura shine abin da aka rubuta na labaran mutanen da saboda haka wannan alqur'ani tatsuniya ne labarai na mutanen da ba wani abu sabo a ciki mu ma idan mun ga dama za mu iya mu kawo irin wannan alqur'ani a gurare da dama Allah ta'ala ya ambaci cewa kafaran makka sun sha fadawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin wannan zance wa qalu asatir al-awwalin iktatabaha fa hiya tumla alayhi bukratan wa asila qul anzalahu alladhi ya'lamu sirra fi samawati wal ardi innahu kana ghafurar rahima suke cewa asatir al-awwalin iktatabaha tasuniyoyin mutanen da ne ya kofe su kufai wa ya tumla alaihi bukratan wa asila an zo ana karanta masa safe da yamma to shine Allah ta'ala yake wada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kulkuce da su anzalahu alladhi ya'lamu sirra Allah da ya san abin da yake boye shine ya saukar da shi abin da yake boye a cikin sararin samaniya ko abin ƙasa Allah ya san da su Allah da ya san wannan shine ya saukar da alqur'ani a wato irin wannan magana in mun ga dama mu ma zamu ba mu ga dama ba ne mun kyale ka ne kawai amma da mun so za mu kawo zance irin wannan alkurani za mu kure ka wani sa'ilin wannan hujja ce ta mara hujja hujjar mara hujja kamar da ake cewa ana so ne a nadi ne tabarmar me tabarmar kunya da ne da hauka ake so a yi tun ba haka ba Allah ta'ala ai a gurare jiwa ya kalubalance su in kun isa ku kawo ko da sura ɗaya kwatankwacin wannan alkur'ani am yaqulu naftara kul fa'atu bi suratin mithlihi wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum sadiqin to kace wannan qur'anin manzo Allah ne ya kirkire shi ya kawo shi sai Allah ta'ala ke cewa to in dai haka ne shine ya kawo da karan kansa larabawan duniya gaba ɗaya iyayen fasaha iyayen magana to abin da ake so ko da sura irin su ina fi na kalkausar mai aya guda uku kwatankwacin alkur'ani nan ku kawo idan kun isa amma ba su iya ba sun fahimci alkur'ani sun karanta alkur'ani a sun saurari alkur'ani sun jujjuya tunaninsu sun san wake-wake da suke yi suna da gwanaye na iya magana amma sun auna sun auna Qur'ani na ba abu wasa wuri saboda haka yanzu ya za a yi ni ta ya za su za su wato za su fita daga wannan kunya su ce a wannan ita zuniya ce wannan labaran mutanen da ne in mun ga dama ai da mun yi amma ba mu ga dama ne to amma Allah ta'ala a gurare da dama ya kalubalance su in da gaske ne kuna ganin wannan Qur'anin tatsuniya ne labaran mutanen da ne manzon Allah ne ya kirkiro ya kawo ai kuma mutane ne kun yi bayani sai ku kawo irin Qur'anin nan to wannan kamar da muka faɗa wato na litabar kunya da hauka ne in hada illa asatiru al-awwali Allah ta'ala yake cewa wa idh qala Allahumma ka tuna ya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin da kafirai suka ce Allahumma ya Allah in kana hadha huwa al min indika in ya zamanto wannan alqur'ani shine gaskiya daga wurinka min indika daga wurin wurinka fa amtir alaina hijaratan min as-sama to sai ka yi mana wato ruwan duwatsu daga sama aw tina bi azabin alim ko ka kawo mana azaba mai raɗaɗi da wani nau'in na kafirci na mukabara na girman kai na inadi na jahilci da wauta da suka nuna ka tuna ya annabi Muhammad in qalu lokacin da suka ce nan ma muka yi wa malaman tafsiri a sun tafi akan cewa wanda ya faɗi wannan shine an-nadr ibn harith amma riwaya ta tabbata daga hadisin Anas a cikin sahih Bukhari wanda ya faɗi wannan shine Abu Jahl ya Allah inda wannan alqur'ani gaskiya ne kai ka saukar da shi to ai mana ruwan duwatsu daga sama a halakar da mu to Abu Jahal da ya faɗi wannan kamar yadda ya zo a cikin riwayar Bukhari a sai Allah ta'ala ya saukar da aya wa ma lahum an la yu'adhibahum Allah wa hum yusalluna 'ala al-masjid al-haram wa ma kanu awliya in awliyahu illa al-muttaqun ba mamaki zama Abu Jahal ma ya faɗa an-Nadr ibn Harith ma ya faɗa tunda Allah ta'ala kawo da sigar jami'i وإذ قالوا اللهم كتنا لو كنت نسكت يا الله sun yadda akwai Allah subhanahu wataala akwai mahalicci wanda ya halicci sammai da ƙasai sun yadda da wannan ba nan suke jayayya ba inda ake jayayya shin Allah ne shi kadai za a bautawa ko za a hada shi da wani abu wajen bauta an aka samu jayayya in kana hadha huwa al-haqq ma'ana in kana hadha al-qur'an in ji wannan al-qur'anin ya zama huwa al-haqq shi ne gaskiya da ka saukar min indika daga gare ka min indika daga taukidi ne inda ya tabbata daga gare ka yake kamar yadda annabi muhammadu yake faɗa ka suna da shakka a cikin inda daga gare ka yake kamar yadda annabi muhammadu ya faɗa ba shi ne yake kiro ba fa amtir alaina saboda haka kai mana ruwa roma hijaratan min as-sama ruwan duwatsu hijara malamai suka ce jam'u hajar akwai waznin wato fa'al wani sa'ali akan kawo jam'insa da waznin fi'ala amma suka ce wannan ba da yawa zakar zikara jamal jimala haka wasu malamai lugha suka ce saboda hajar anan ma'ana duwatsu ba dutse da yawa ba a hijara a nan ma'ana duwatsu fa amtir a nan ba suka ce fa anzil ba fa anzil alaina hijaratan ba a'a kasu inda suka ce fa anzil ba da yawa suka nema ba fa amtir da yawa a ta zubo mana ba iyaka duwatsun da ba sa yankewa farin Allah subhanahu wa ta'ala minas sama wanda kuma tawkili ne in ana magana cewa a yi mana ruwan duwatsu ai daga sama za a yi to wannan a taukidi ne kuma faɗin Allah subhanahu wa ta'ala wala ta'irin yatiru bi janahihi yaktubuna kitaba bi aydihim dama rubutu ai da hannu ake yi faɗin Allah bi aydihim taukidi ne tsuntsu yana tashi sama ne da me da fukafukansa bi janahihi anan faɗin Allah bi janahihi taukidi ne anan haka nan mafa'amtir alaina hijaratan min as-sama ayi mana ruwan duwatsu daga sama taukidi ne domin ana maganar ruwa dama ai daga sama zai sauko kuma hijara da suke nema a nan hijara wata duwatsu ta azaba abin da suke nema kenan Allah ya saukar da duwatsu ta azaba duwatsu na azaba wanda Allah ta'ala zai halakar da su to abin da yasa suke faɗin wannan wato sun samu yaƙinin gamsuwar cewa su a gurinsu wannan alƙur'anin ba gaskiya bane ne to sha sa in gaskiya ne to sun yarda hatta a kawo musu azaba me yasa suke faɗin wannan saboda suna da yaqini gamsuwa cewa wani qur'ani ba daidai bane ba daga Allah yake ba domin bayan da za a yi mai hankali ya jawo kansa azaba to amma dake suna da gamsuwar cewa wannan alqur'ani ba daga Allah yake ba to sha sa suke neman Allah ta'ala ya saukar musu da azaba a wata fuskar malamai suka ce wannan zancen ya kunshi izgilanci ba da izgilanci ga alkur'ani da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko malamai suka ce wannan ya nuna wautarsu in dai har suna so su kalubalanci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inda suna da hankali kamata ya su ce Allahumma in kana hadha wa haqqa min indika fahdina haka ya kamata su faɗa ya Allah in dai wannan alqur'ani daga gare ka yake gaskiya ne to a shiryar da mu a sa mu gane abin da ya kamata su faɗa kenan in dai wannan alqur'ani gaskiya ne kuma ya zama na gaskiya kuma gaskiya ne to me za a yi musu kenan sai a halakar da su Allah ta'ala ya saukar da azaba ya halakar da su to amma duk wanda Allah ta'ala ya hana shi hasken imani to bai da hankali to shi yasa kamar da a wanda ke ba musulmi ba kamar da wata kalma wata wato wata kalma ta hikima da wasu suke cewa wanda ke ba musulmi ba yana da wayo bai da hankali akwai wayo amma bai da hankali domin akwai bambanci tsakanin wayo da hankali to abinda suna da hankali da ba su faɗi a wannan zance ba na
وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون
na'am yake gaba da ƙarshe a wuce bi azabin alim ko kuma ka zo mana da azaba mai radadi ma'ana duk da a shirye suke duk abin da Allah ta'ala zai kawo musu na azaba a shirye suke ki duk wannan rashin hankali ne wauta ce dan adam wato ya nuna wa Allah madaukakin sarki cewa Allah ya kawo masa azaba azabar ma ba iri ɗaya ba duwatsu ma ba kaɗan ba to duk wannan wauta ce rashin hankali ne kamar yadda muka ambata sai Allah ta'ala wannan ayar yake cewa wa ma kana Allahu yu'adhibahum Allah bai zaman ba da zai musu azaba wa anta fihim alhali kai kana cikin su ya rasulullahi wa ma kana Allahu Allah bai zaman ba mu'adhibahum mai yi musu azaba wa hum yastaghfiruna alhali su suna neman gafara daga wurin Allah subhanahu wa ta'ala a munasabar wannan aya da ayar da ta gabata ayar da ta gabata suka ce fa amtir alaina hijaratan min as-sama aw itina bi azabin alim ya Allah ka yi mana ruwan duwatsu daga sama a saukar da duwatsu a halakar da mu ko kuma a kawo mana wata azaba mai raɗaɗi to shin Allah ta'ala yake faɗa musu anan da suka tambayi azaba wato Allah yake sai faɗa musu eh kun cancanci a yi muku azaba wannan ƙur'anin gaskiya ne kuma kun cancanci a yi muku azaba da kuka nema amma Allah ya jinkita wannan azaba saboda abubuwa guda biyu abu na farko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana tare da ku saboda haka abu na biyu kuna neman gafara a gurin Allah subhanahu wataala wanda ke bayani zai zo akan wannan ni ake nufi da suna neman gafara saboda haka Allah ta'ala ya jinkita azaba da suka roki azaba kaga a tunaninsu me suke so su yau a halakar da su a saukar da duwatsu domin a tabbatar da me gaskiya ne alkur'ani saboda ka ina ka samu jinkiri ba a saukar da azaba ba ba a saukar da duwatsu ba qur'ani ne kenan ba gaskiya bane an gane ko to shi Allah ta'ala dan kar wannan shubhar ta shige su bayan sun nema yace Allah Allah ya ce Qur'ani gaskiya ne amma abin da yasa Allah bai saukar muku da azaba da kuka nema ba dan manzon Allah yana tare da ku sannan kuma kuna neman gafara a gurin Allah subhanahu wata'ala wannan ayar kuma tana nuna cewa lalle sun cancanci azabar amma sai dai lokacin saukar da azabar a bai yi ba wa anta fihim وما كان الله معذبهم وأنت وما كان الله ليعذبهم وأنت فيه Allah bai zama ya musu azaba ba alhali kana cikin su to malamai suka ce baya dacewa annabin Allah yana cikin al'umma yana tare da su Allah ya saukar da azaba ya halakar da su yana daga cikin girmama annabi in Allah zai saukar da azaba sai annabin idan ya fita ya bar cikin su tukunna da al'ummu da aka Allah ta'ala ya halakar da su in Allah zai halakar da su zai umurci annabin ya bar garin tukunna kafin me kamar annabi Lut fa asri bi ahlika da kashi min al-layl kai da iyalanka ku bar garin tukunna sai da suka bar garin tukunna Allah ya saukar da azaba to shi yasa yana daga cikin girmama annabi Allah ta'ala yana girmama annabinsa bayar da za a yi a gurin da annabin yana nan ba tare da kafin ya bar gurin Allah ta'ala ya saukar da azaba ga wannan bai da martani ne kar kafirai su rudu ganin cewa azabar Allah ta jinkiri Allah ta'ala ya faɗa musu dalilin da yasa aka samu jinkiri wajen saukar da azaba to wannan ma'anar a fili take babu matsala Allah ta'ala ya kawo dalili na biyu wa ma kana Allah mu'azzibahum Allah bai zamanto mai musu azaba ba wa hum yastaghfirun alhali suna neman gafara malamai sun tattauna tattaunawa mai yawa a ran wa hum yastaghfirun alhali suna neman gafara wasu haka suka fassara suna tsawafi a dakin Ka'aba sukan ce labbaika la labbaika Allahumma labbaika la sharika lak illa sharikan huwa lak tamlikuhu wa ma malak suna cewa mu amsa maka ya Allah da yake kafiran maka suna tawafi suna aiki haji irin nasu to suna fadin cewa ya Allah mu amsa maka baka da abokin tarayya sai abokin tarayyar da kai ka zaba wa kanka ka mallake shi bai mallaka ba to bayan wannan sai su nemi gafara su ce gufranaka ya Allah muna neman gafararka to shine wasu malamai suka ce fadin su wannan gufranaka da suke neman gafara Allah ta'ala a sanadiyar wannan ya dauke musu azabar duniya to amma shan Muhammad Aminu Shinqiti ta wannan zancen gaskiya yana da rauni zance yana da rauni wasu malamai suka ce wa hum yastaghfiruna ba su ake nufi ba a Makka a tare da su akwai al-mustad'afun mu'minai waɗanda ba su yi hijira ba ba samu hanyar hijira ba suna zaune tare da kafirai a garin makka sun mu'minai ne suna neman gafara a gurin Allah albarkacin waɗannan ne Allah ta'ala bai saukar musu azaba ba haka wasu malamai suka ce fassara ta uku wanda imam ibn jarir qabari ya rinjayar kabirul mufassirin ko imamul mufassirin shi ke cewa wa hum yastaghfiruna wannan a istighfari ne amma da sharari ma'ana wa hum yastaghfiruna idan sun nemi sun tuba sun tuba sun musulunta sun nemi gafara a gurin Allah to Allah ba zai musu azaba ba an gane anan Allah ta'ala kudaitar da su yake su musulunta idan suka musulunta to azabar da suka nemi Allah ba zai saukar ba kamar fadin Allah subhanahu wa ta'ala ma yaf'alu Allah bi azabikum in shakartu wa amantu idan kun yi imani kun gode wa Allah Allah ba zai azabtar da ku ba kullu ladina kafaru kullu ladina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf to shine wannan abin da ake nufi kenan ana wa hum yastaghfiruna inda za su yi tuba za su tuba zuwa ga Allah su nemi gafara akan kurakuran da suka yi a baya ko da sun nemi azaba Allah ba zai saukar da azaba ba an gane to imam jarir tabari ita ga ko wannan fassara kuma imam ibn ashur shi ma yayin jayar da wannan haka nan ibn atiyya a cikin al-muharrar daga cikin manyan malaman malikiya shi ma abin da ya rinjayar kanan kenan suka ce a bayar da za a yi kafiri kafiran makka suna cikin shirka suna cikin bauta gumaka kuma su nemi gafara wace gafara za su nema ga suna bauta wa gumaka ba su bar bauta wa gumaka ba su ce su nemi gafara gafara me suka nema suka ce wannan bai dace da siyakin ba sannan kuma a ce mu'minai ne waɗanda suke garin makka su kuma a siyakin ka duba ba a yi maganarsu ba saboda haka duk maganar an tsaya ne akan kafirai duk da meran yana komawa ga kafiran makayi saboda haka a ce wa hum yastaghfiruna inda za su nemi gafaran Allah su tuba zuwa ga Allah su nemi gafara to Allah ta'ala ba zai saukar musu da azaba ba to wannan ya fi dacewa da siyakin aya da zahirin aya a hadisin Abdullah ibn Amr ibn as ya zo a cikin sunan abu dawuda yake cewa wata ran aka yi kusufu shams a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne sallan kusufu shams a cikin sujada yake cewa ya rab alam ta'idni alla tu'adhibahum wa anta fihi wa ana fihim alam ta'idni alla tu'adhibahum wa hum yastaghfirun ya Allah kai mu alƙawarin cewa ina cikin mutane na al'umma ta ba za ka saukar da azaba ba manzo Allah da aka kama rana sai ya ɗauka cewa kamar wata azaba ce Allah zai saukar tsananin tsoron Allah subhanahu wataala dama yana daga cikin halin manzon Allah idan an yi hadari an yi hadari an fara iska kamar da hadisi na Aisha ya nuna manzon Allah hankalinsa ya tashi ya shiga ya fita ya shiga ya fita aka tambaye shi me yasa kake haka ya rasulullah kace wa zai sayar da ni kila ko azaba ne Allah ya saukar wasu al'ummu da aka halakar ma haka kamar sun ga an yi hadari kamar za a yi musu ruwa ya zama to me azabar Allah subhanahu wataala to wannan din me zai hana ya zama azabar Allah saboda haka manzo Allah yana tsoro sai idan an yi ruwa tukunna hankalinsa yake kwantawa to Allah da aka kama rana a zamanin ana sallah aka yi sallar kusufu shams a cikin sujada yake cewa ya Allah ƙamin alƙawarin cewa ba za ka saukar da azaba ba matuƙar ina tare da ina cikin al'umma kuma ba za ka saukar da azaba ba matuƙar sun nemi gafara a gurinka to wannan ayar a tana nuna matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ma kana Allah yu'adhibuhum wa anta fihim sanna abu nabiyu wato muhimmancin ga neman gafara a gurin Allah subhanahu wa ta'ala komawa ga Allah subhanahu wa ta'ala a tuba zuwa ga Allah a koma ga Allah subhanahu wa ta'ala wannan yana da muhimmanci kuma ayoyi ta istighfari neman gafara a gurin Allah subhanahu wa ta'ala manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam fiyayen halitta duk halittan da Allah ta'ala yayi babu irinsa ya tabbata a hadisin Ibn Umar yake cewa a majalisi guda har wajen sau ɗari muna jin manzo Allah yana maimaita rabbi ghafir li wa tub alayya innaka anta tawwabur rahim ana zaune majalisi guda ana zaune kafin a tashi manzo Allah yana maimaita wannan abin da sahabbai suke yi suna girgawa kila wani sa'ilin ya faɗa ba su ji ba abin da su suka ji suna lissafawa a zama guda manzo Allah yana maimaita wannan har kusan sau dari rabbi ghafir li wa tub alayya innaka anta tawwabur rahim ya Allah ka gafarta mu ka karbi tuba ta kai mai karban tuba ne kai mai jin kai ne ya Allah yana daga cikin sifar mu'mini a gurare da dama a cikin alkur'ani mu'mini suna addu'a rabbana ghfir lana rabbana ghfir lana wannan addu'ar Allah ya maimaita ta da yawa yana daga cikin addu'o'in mu'minai a ya sa ma har ta in kai sallah in ka sallame abin da manzo Allah ya karanta shine farko abin da zaka shine me astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah hasau gashi sallah ka yi ka alwala ka zo masallaci ka tsaya gaban Allah ka karanta alkur'ani ka yi zikiri ka yi salatin manzon Allah ka yi tahiyya duk ambatan Allah ne kana kabbara amma duk da kana sallamewa farkon abin da zai fita daga cikin bakinka ne astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah kila ya zama a cikin wannan sallar da kai akwai kurakuran da kai ibada ce kai ba mamaki akwai wasu kurakuran da kai kana neman gafara a gurin Allah subhanahu wataala manzo Allah ya karanta in ka zo a majalisi kafaratul majlis aka hira aka wani zance za an zo za a tashi subhanaka allahumma bihamdika ashhad la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk ka nemi gafara a gurin Allah subhanahu wataala manzo Allah ya ce idan mutum yayi wannan kurakuran da yayi a wannan majalisi Allah ta'ala zai gafarta masa wannan addu'a da yayi wannan neman gafara da yayi sai ya zama wato kafara a gare shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta da sayyidul istighfar Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udhu bika min sharri nafsi a'udhu bika min majzi alayhi wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta da shi bawa yana nuna wato shi bawa ne mai kuskure mai zunubi ne mai bukatar wato rahmar Allah subhanahu wataala kana nuna kaskanci ka cikin wannan addu'a to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda wannan ya fadi da rana yana mai yaqini yana mai imani cewa Allah zai amsa masa wannan addu'a to kafin yamma idan ya rasu to shi dan aljanna ne duk wanda wannan kuma ya faɗi wannan muqinan biha yana mai yaƙini mai imani da wannan addu'a da kuma abin da ya kunsa sai ya rasu kafin gari ya waye cikin dare to shi dan aljanna ne manzo Allah ya ce sayyidul istighfari a cikin lafuza da suka zo na istighfari wannan shine yake yake jan gaba shine shugaba saboda haka mutum ya lizinci kar wadannan addu'o'i na istighfari wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar domin kowa mai kuskure ne duk mutsinka ba mamaki ba in kana tafiya kan titi ka daga ido ka kalli wani abu kila zunubi ka bude baki ka yi magana kila zunubi saboda haka kuma sai ka yawaita istighfari neman gafara a gurin Allah subhanahu wataala wannan sai ya kankare zunubi kuma idan bayi suka zamanto ba su da zunubi Allah ba zai saukar da azaba ba dama yaushe ne Allah yake saukar da azaba idan zunubi yayi yawa ko ba a nemi gafara a gurin Allah ba Allah ta'ala sai ya saukar da azaba a hadisin Abu Sa'id al-Khudri wanda Imam Ahmad ya rawaito a cikin al-Musnad da Abu Ya'la a cikin Musnad manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa iblis yace wa Allah na rantsa da buwayarka da girmanka ba zan gushe ba ina batar da bayinka matukar suna raye matukar mutane suna raye da ransu suna tafiya ban kasa ta ba zan kyale su ba sai na batar da su ya Allah rantsuwa yayi da girman Allah da zatin Allah sai Allah ta'ala ya bashi amsa fa bi izzati wa jalali ce kamar yadda kai ma kayan rantsuwa da buwayata da girmana ni ma na rantsa da girmana da buwayata la abrahu aghfiru lahum mastaghfiruni ba zan gushe ba ina gafartawa bayina matukar sun nemi gafara a gurin ni sun nemi gafaran Allah subhanahu wataala Allah mai rahama ne mai jin kai ne mai tausayi ne duk sanda zaka yi zunubi ka nemi gafara a gurin Allah inda da gaske ka nemi gafara Allah zai gafarta maka gobe kuma ka sake wani zunubin ka nemi gafara Allah ya gafarta maka sabanin dan adam zai walata masa laifi sau ɗaya ya yafe maka sau biyu ya yafe sau uku kaɗan ne wannan ma wanda har zai yafe ma har sau uku kaɗan daga cikin mutane amma Allah ta'ala za ka yi masa laifi sau ba iyaka duk sanda ka daga hannu ka sai ya Allah ka gafarta mu sai Allah ya gafarta maka amma duk da haka ku yi zunubi ku kasa neman gafara a gurin Allah subhanahu wataala har ya saukar da azaba to bala'i ya kai bala'i bala'i ya kai bala'i to shi yasa Abu Musa al-Ash'ari yake cewa kamar yadda zuwa cikin Musnad na Imam Ahmad da kuma al-Mustadrak na Hakim yake cewa amanan kana ala ahli Rasulillah aminci guda biyu muke da shi zamanin manzon Allah daya Allah ya daga ɗayan kuma yana da wanda Allah daga shi ne manzan Allah rasuwan manzan Allah wa ma kana Allah yu'adhibuhum wa anta fihim rasuwan manzan Allah wannan ya kare amma ɗayan yana nan wa ma kana Allah mu'adhibuhum wa hum yastaghfirun wannan yana nan haka an samu riwaya daga Abu Hurairah radiyallahu anhu shi ma ya fadi irin wannan din saboda haka a takaice yana da muhimmanci kwarai da gaske wato musulmi su dage da neman gafara a gurin Allah subhanahu wa ta'ala kuma neman gafara da ake yi gafara mai tasiri istighfari mai tasiri shine istighfarin da mutum zai yi a lokacin da yana istighfari ya zuciyarsa a tunaninsa zai rabu da sabon Allah subhanahu wa ta'ala wanda shine istighfari kamar da Imam Ibn Qayyim yake cewa wa amma man asarra ala dhanbi وطلب من الله مغفرته فهذا ليس باستغفار مطلق duk mutumin da yake sanda yana istighfarin amma ya dawwama akan zunubi yana istighfarin kuma yana zunubi yana neman gafara a gurin Allah kuma bai rabu da zunubin ba ja wannan ba istighfari ne wanda ake so ba saboda haka sanda kana istighfari astaghfirullah astaghfirullah ya zama abin da kake tunani a cikin zuciyarka baka tunanin sabon Allah ba za ka yi sabon Allah ba wannan shi istighfar na zai tasiri amma kai ka dauki tarbi kana istighfari amma a cikin zuciyarka in ka fita za ka cuci mutane in ka alkawari za ka saba za ka je ka yi zina kuma kana istighfari kaga wannan akwai abin dubawa a ciki shi yasa wasu malamai suke cewa kamar inda Imam Qurtubi ya hakaito da wasu malamai suke cewa al-istighfar ma al-istirari israri ala dhanbi istihza'u mutum yana istighfari da bakinsa kuma ya dawoma akan zunubi wani isgilanci saboda ka istighfari mai ma'ana mai tasiri mutum yana istighfari kuma yana halarto ma'anar istighfari a cikin zuciyarsa yana tuna da girman Allah subhanahu wa ta'ala wannan shine istighfari mai tasiri kuma hatta wajen biyan bukata wato maluma da yawa sun faɗa an jarraba an gani duk matsalar da mutum ya sa gaba idan ya lazumci istighfari Allah ta'ala zai kawo masa saukin al'amarinsa ya lazumci istighfari da ikhlasi tare da halarto ma'anar istighfari matsala ce ta rayuwa kuncin rayuwa ne rashin lafiya ne ko kana tsoron sharrin wasu ne ko kana tsoron makircin wasu ko rashin zama lafiya ne inda aka yi da ikhlasi aka lazimci istighfari Allah madaukakin sarki wato zai kawo mafita saboda haka a tsarkake aniya a nemi gafara a gurin Allah subhanahu wataala musamman yanayi da muke ciki a Najeriya a yau matsalolin da muke fuskanta ba mu da mafita sai komawa ga Allah komawa ga Allah kadai zai kawo mana mafita Allah madaukakin sarkin nan ya ambata ya bayyana cewa zai jarrabi bayi saboda zunubansu da kurakuransu kuma Allah nan ya jaddada cewa in Allah ya jarrabi bayi saboda kurakuransu da zunubansu mafita ita ce su koma ga Allah su nemi gafara a gurin Allah suke mun tuba ya Allah ya Allah mun yi kuskure mun gane kuskurenmu mun gyara ya Allah to kuma Allah mai cika alkawari ne mai tausayi ne nan take sai Allah ya canja halin wannan kuna gani kutuntunun da suke taso wannan ba a gama da wannan ba wannan ya taso ba a gama da wannan duk Najeriya yau duk arewacin Najeriya yau ba wanda zai iya yi tafiya a tsanake hankalinsa kwance talaka kake mai kuɗi kake malami kake dan siyasa kake kowaye kake yau aka ce tafiya za ka yi hankalin ka tashi kamar mutum za shi jihari in Allah sa ka tafi lafiya alhamdulillah in Allah sa ka dawo lafiya alhamdulillah haka ya zama yau wasu gurare mutane suna gidajensu za a zo a kama su a cikin gida a tafi da su a ji ana cinikinsu kamar akuya ku kawo miliyan kaza ya yi yawa a rage ba za mu rage ba dan adam fa dan adam ga shugabanni ga sojoji ga 'yan sanda ga jami'an tsaro komai muna da su amma aka kasa magance wannan abu sai da abin da ya gaba sai abin da ya karo me yasa me yasa zunubanmu zunubanmu in ce ana magana zunubi kowa sai a tunaninsa tunaninsa ya je akan wasu kamata yi in ana maganar zunubi kowa sai ya tuna kowa sai ya tuna kai me kake na sabon Allah tsakaninka da Allah me kake na sabon Allah kowa ya tuna da wani kafin ka tuna laifin wasu kai ba ka da laifi inda za a dauki ku cin nama kawai naman mutane cin naman mutane kawai Allah ya kwatanta giba da cin mushe da ɗan uwanka musulmi mushe ɗan uwanka musulmi haka Allah ya suranta munin giba cin naman mutum na Aisha da ta ce wa Safiya kishiyarta matar manzon Allah ita gajeruwa ce manzon Allah ki faɗa mata kin faɗi wata kalmar da inda za a sa cikin teku za ta canja ruwan teku gajeruwa kuma ita gajeruwa ce ba ka ta yi ba ta faɗi abin da ta sani a kanta kuma haka take amma da yake ita safiya ba za ta so na na aisha ta faɗi wannan a idonta ba sai wannan ya zama ta giba wanzu Allah yake faɗa mata kin bari kalmar da inda za a jefa cikin teku wannan kalmar da ta bata ruwan teku manzo Allah yana suranta mana ta munin giba to amma yau hira hira ita ce giba hira ita ce giba cin amana saba alkawari zina luwadi fasikanci zalunci fitintunu son zuciya bidiyo'i shirka da ake yi ana fito da fito da Allah tsafi na bata hankali na hauka duk wannan ana yi sai Allah ya kyale mu gaba daya kuma da ya jarrabe mu dama Allah ta'ala yana jarraba ne saboda ku dawo kan hanya ku dawo kan hanya to amma aka ki dawowa sai mai kuka da kanmu saboda haka ba mafita illa kawai kamar yadda Allah aya ta nuna kuma sahabban manzo suka ce amana ne aminci guda biyu ne kuma manzo Allah yana rayu cikin al'umma Allah ba zai halakar da al'umma ba ba zai saukar da azaba ba to manzo Allah ya tafi yanzu abu ɗaya rage manzo Allah ya rasu abu ɗaya rage istighfari kun aka yi laifi a koma ga Allah a gyara to wannan shine hanyar samun aminci to amma idan ba za a yi wannan dan ba ba sai a zona ana zargi kuma irin jarrabawa da Allah ya jarrabe mu muka kasa fahimtar ina mafita take sai zagin shugabanni sai zagin shugabanni sai zagin jami'an tsaro su nawa ne shugaban nawa ne kwata-kwata jami'an tsaron kwata-kwata nawa ne ka duba yawa in Najeriya kaga wannan wani nau'i na jarabawa ka shiga matsala ka kasa fahimtar ina hanya take to Allah samu dace Allah ya tausaya mana Allah ya samu gyara kuma waɗannan mutuntunu da muke fama da su Allah ya kawo mana ƙarshen su وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون sai Allah ta'ala yake cewa wa ma lahum me zai hana Allah yu'azzibahumullah da Allah ba zai azabtar da su ba wa hum yasudduna 'anil masjidil haram alhali suna hana mutane zuwa masallaci mai alfarma wa ma kanu awliya'a ba su kasance masu ƙaunar masallaci mai alfarma ba in awliya'uhu ba kowa bane masu ƙaunar masallaci mai alfarma illa almuttaquna sai masu takawa masu tsoron Allah subhanahu wata'ala walakinna aktsarahum la ya'lamu sai dai mafi yawan su ba san da haka ba sai Allah ta'ala a nan ma yake nuna cewa kafiran makannan sun cancanci azaba illa kawai Allah bai saukar da azaba bane saboda dalilai guda biyu da aka faɗa saboda manzon Allah yana cikin su ko kuma idan suka tuba suka gyara Allah ba zai saukar da azaba ba wa ma lahum me suke da su wannan istifham ne inkari ba su da komai ba su da komai ba su da wani abin da zai hana Allah ya musu azaba saboda haka azaba sun cancanci azabar Allah subhanahu wata'ala wa hum yasudduna 'anil masjidil haram alhali su suna yasudduna ma'ana yasudduna nasa suna hana mutane zuwa masallacin mai alfarma masallacin Ka'aba a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokutan dama a Makka kafin ya hijira ya je Madina idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai zo masallacin Ka'aba ko musulmai suna hana su yin sallah a masallacin Ka'aba sannan kuma suka kore su daga garin Makka wasu sahabbai suka je hijira kasar Habasha daga baya dukkanin sahabban ma har da manzon Allah suka hijira suka bar a garin Makka suka je Madina duk wannan yana daga cikin hana mutane zuwa ɗakin Ka'aba haka nan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a Madina a shekara ta hijira ta shida bayan hijira ya shirya zai zo wato yayi umra a Makka kafaran Makka suka hana manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to duk wannan yana daga cikin wato hana mutane zuwa dakin Allah subhanahu wataala to Allah ta'ala ya kawo dalilin da yasa suka cancanci azaba me zai hana ai musu azaba ma'ana sun cancanci azaba dan me ya Allah wa hum yasuduna anil masjidil haram dakin da Allah ta'ala ya gina ya sanya domin bayin Allah su zo su bauta wa Allah a ciki suka faran maka suna hanawa saboda haka me zai hana Allah ta'ala yi musu azaba a lokacin da ya dace wa ma kanu awliya ba su kasance masoyan dakin Ka'aba ba waliyan dakin Ka'aba ba Allah ta'ala mai da martani yake wa kafiran Makka domin suna gadaran cewa mu ma'abotan dakin Ka'aba mu muke shayar da mahajjata mu muke kula da dakin Ka'aba mu muke karban wato bakin Allah idan suka zo Makka domin su yi aikin haji saboda haka mu mu ne masoyan dakin Ka'aba mu ne muka cancanci mujibinci al'amarin dakin Ka'aba saboda haka wanda mun ga dama za mu bashi ya shiga wanda mun ga dama za mu hana shi to shi Allah ta'ala yake cewa wa ma kanu awliya'a kamar da Allah ta'ala yake faɗi a wata sura a wata aya ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبثت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من من المهتدين أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله فقال تعالى إتنونا yake faɗa musu kasancewar suna shayar da mahajjata suna kula da dakin ka'aba mukullan ka'aba na gurinsu duk wannan tun dare ba su imani da Allah ba suna yi wa Allah shirka to ba su da hakki a cikin dakin ka'aba wanda suke da hakki a dakin ka'aba su kula da dakin ka'aba su zo su bauta wa Allah dakin ka'aba kamar da Allah ta'ala ke cewa in awliya'uhu illa almuttaquna waɗanda suka ji tsoron Allah suka imani da Allah suka yi imani da ranar tashi alkiyama suka yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka tsaye da sallah suka ba da zakka ba su ji tsoron kowa ba sai Allah to waɗanda su ne shiryayyu waɗanda su ne waɗanda suka cancanci su zama ta masu jibintan al'amarin dakin Ka'aba wa makanu awliya'a ba su kasance masoyan dakin Ka'aba masu ƙaunar dakin Ka'aba ba in awliya'u babu masu ƙaunar dakin Ka'aba masoyin dakin Ka'aba illa almuttaquna sai masu takawa masu jin tsoron Allah subhanahu wataala su ne waɗanda suka cancanci su zamanto masu jibintar al'amarin dakin Ka'aba walakinna aksarahum la ya'lamuna sai da mafi yawan su ba sani ba ban san da cewa sai mai tsoron Allah mai takawa shine wanda ya cancanci ya jibinci al'amarin dakin Ka'aba ba malamai suka ce wasu malamai suka ce walakin na aksarahum ma'ana kullahum ana nufi zama aka yi intilakin aksar kuma ana nufin gaba ɗayansu gaba ɗayansu ba san da cewa mai imani mai tsoron Allah shine wanda ya kamata ya jibinci al'amarin dakin Ka'aba ba wasu malamai suka ce a walakin na aksarahum ma'ana yana nan a babunsa yawansu yawancinsu mafi yawansu ba sani ba amma kaɗan daga cikinsu akwai waɗanda suka san cewa mai tsoron Allah mai imani da Allah shi ne wanda ya cancanci ya jibinci al'amarin dakin Ka'aba ya kula da dakin Ka'aba a wani ayar da Allah ta'ala abin da yake so ya nuna mana cewa wato lalle kafaran maka sun cancanci a yi musu azaba abin da yasa suka cancanci a musu azaba saboda suna hana mutane a ji abautawa Allah a dakin Allah subhanahu wa ta'ala wannan babban zunubi ne a da can lokacin kafiran makka ko a kowane zamani mutum ya hana bayin Allah su yi su bauta wa Allah a dakin Allah wannan babban zunubi ne na'am wa ma kana salatuhum inda albayti
فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم يركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الغافلون
na'am Allah ta'ala yake cewa makana salatuhum sallarsu inda albaita a cikin dakin Ka'aba bata zamanto ba illa muka'an sai fito wa tasdiyatan da tafi fudhuqul azaba saboda haka ku dandani azaba bima kuntum takfuruna saboda yadda kuka saboda yadda kuka kasance kuna kafircewa Allah subhanahu wa ta'ala وما كان صلاتهم عند البيت Allah ta'ala yake ba mu labarin a wannan aya dangane da abubuwan da kafaran maka suke a ɗakin Ka'aba so suna fito suna tafi kuma suna ganin wannan kamar suna wata ibada ce ga Allah subhanahu wataala to Allah ta'ala yake faɗin cewa to wannan bai zama ibada ba kuma har wala yau wannan ayar tana nuna cewa su kafaran makka ba su cancanci su zamanto masu jibintar al'amarin ɗakin Ka'aba ba. Ɗakin Ka'aba, Allah ta'ala ya gina shi ne don a bauta wa Allah, a tsarkake Allah, a yi tsawafi, a yi itikafi, a yi sallah. Su suka ce masu jibintar ɗakin Ka'aba, amma kuma abin da suke a ɗakin Ka'aba ya saba wa manufar ɗakin Ka'aba. To, dalilin da Allah ta'ala yake kawo a nan da ya ce wa makanu auliya'a in auliyahu illa almuttaquna masu tsoron Allah mu'minai su ne wanda suka cancanci su zama ta masu jiminta al'amarin dakin Ka'aba su kafirai ba su cancanta ba dan me ya Allah dan ba sa girmama dakin Ka'aba suna yin abubuwan da suka saba wa manufar dakin Ka'aba wa ma kana salatuhum inda albayt sallar su bata kasance ba ku ba sallah suke yi ba to me yasa Allah ta'ala ya kira fito da tafi da suke dakin kama matsayin sallah domin su sun ɗauka cewa ibada suke yi suna ganin abin da suke yi na fito da tafi kamar daidai take da sallan da manzon Allah da sahabbai suke yi bai ga abin da su suke yi bai gaza abin da manzon Allah da sahabbai suke yi ba to shi yasa Allah ta'ala ya kira wa ma kana salatuhum inda albayti sallar da suke yi a sallar su a dakin Ka'aba bata zamanto ba illa muka'an wato fito su fito wa tasdiya da tafi wasu malamai suka ce idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbai suna sallah a dakin Ka'aba sai su zo suna tafi suna fito domin su hana manzon Allah da sahabbai sallah to shine Allah ta'ala wato yake zargin su anan saboda haka Allah ta'ala yake cewa fudhuqul azaba saboda haka ku dandani azaba jewa daga cikin malamai sun fassara azaba anan irin abin da ya same su a yakin badar na kashe su da aka yi da kama su a matsayin fursunonin yaki ko zuku da azaba saboda haka ku dandani azaba tunda kun ki ku imani duk da irin yadda aka karanta muku ayoyin Allah aka tsaye da hujja a kanku saboda haka ku dandani azaba ma'ana kisan da aka yi musu ranar yakin badar da kuma irin yadda aka kama su a matsayin fursunonin yaki ko zuku da azaba ma kuntum takfurun saboda yadda kuka kasance kuna kafirci kafircin da suka yi shi ya jawo Allah ta'ala shi ya jawo Allah ta'ala ya sauka musu azaba a hannun mu'minai to wannan ayar malamai suka ce tana nuna cewa Allah yana zargin kafirai akan suna fito a dakin Ka'aba suna kuma wato tafi wannan harka ce ta wasa amma suna ganin kamar ibada suke yi to wannan na nuna cewa bai halatta ba musulmi wato ya mai da irin su rawa da tsalle-tsalle da wasu abubuwa waƙe-waƙe a matsayin ibada haka ma wasu malaman tafsiri suka fassara domin ibada hanya ce ta nutsuwa neman kusanci zuwa ga Allah subhanahu wata'ala abin da ke babu nutsuwa ciki ba zai zamanto bauta wa Allah subhanahu wata'ala ba to abin da muka faɗa ya zama daidai Allah ba mu ladarsa gaba ɗaya abin da muka fara ya zama da kuskure Allah ya haife mana gaba ɗaya mu Allah ya ba mu ilimin amfani Allah ya wazar mana da zama lafiya wannan ƙasa ta mu da sauran ƙasashen musulmi waɗanda suke nufin mu da sharri Allah ya shiga tsakanin mu da su Allah ya gabata wa iyayenmu da malumanmu mu wanda su lafiya Allah ka ba su lafiya masu bukatun alkhairi suna nan da yawa Allah ka biya musu bukatun su na alkhairi ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith أصلح لنا كل شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين